الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لهدي شاهد قوة رمضان shekara ta 1445 bayan hijirar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 24 ga watan Maris shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin jirgin darussa na karatun littafin Qiyamul Layl wallafar al-Imam al-Hafiz Abdurrahman ibn Ali ibn Muhammad ibn al-Jauzi rahmatullahi alayhi Abul Faraj ibn al-Jauzi ya rasu a shekara ta 500 ne da 97 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam zamu tashi kai tsaye a muqaddimar da shi malam ibn al-Jauzi yayi inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi tawalla awliya'ahu bil hifzi was sawni wa ra'a ya ce godiya ta tabbata ga Allah Ubangiji wanda yake jibintar masoyansa bil hibzi ta hanyar yana kiyaye su wasauni da alkinta su wara'a kuma ya kiwonsu fa'aradu an kulli ma ya shigalu an wara'a da ka sanadiyar kiyaye su da Allah ya yi sai suka kau da kai daga duwar abu wanda zai shagaltar da su daga barin Allah وانفردوا بخدمة مولاه فأولاهم فضلا متسعا كما سكا زمواتو سن فرق دكا داكسو sun shiga gadangadan cikin aikin yi wa Allah Ubangijinsu hidima fa'aulahun fadlan muttasi'a sai Allah ya ba su falala mai faɗi anisu bi munajatihi suna jin daɗin ganawa da Allah fakhala alaihim min musa fatihi khila'a saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ba su wato khila shine kyauta ta ban mamaki a ba mutum kyauta mai yawa wadda za a hada da dukiya da abinci da sutura da sauransu kama a ce kayan gara fa huwa habibu qulubihim Allah ubangiji shine abun kaunar zukatan su mutane da Allah ya jibinta wa in taqatta'at fi matlubihim qit'a koda ko zakatan sun rarrabu ta wajen neman wani abin a duniya wata bukatu su amma dai Allah wadake sun shi ke rike da zuciyarsu yace iddara'u jilbabid duja faya husnuhu muddara'a sun sanyawa wato zuciyarsu abin nan sulke ko wani hijabi wanda na duhu sun sanya shi a wanda yake kyakkyawa sun sanya hijabi don shiga cikin duhu na dare hijabi mai kyau kullama a tashahun harru shauki sakahun marar tauki jura'a jura'a duk sanda wato suka ji kishin shauƙin ganin Allah maɗaukin sarki sai Allah ya shayar da su wato ruwa mai yawa a abun so a wajensu na gamuwa da shi falaura aitahum waqtan nawmil haji'i baina sajidi war raki'i inda zaka gansu lokacin da wato masu wanda suka gaji suke ta bacci su kuma wani na sujuda wani na tsaye yayin da sauran mutane suna ta bacci wannan sujuda a cikin su su bayan Allah na gari wani kuma na ruku zaka ga su a lokacin tatajafa junubuhum anil madaji jikin su na nesa da makwanci ya da'una rabbahum khawfan wa tama'a suna ta roƙon Allah madaukakin sarki suna masu son abun wajen sa da tsoron azabar sa ahmaduhu wa as'alu ina gode ma wannan ubangiji kuma ina roƙon sa an yaj'alani lis-salihin muttabi'a yasani cikin masu bin tafarkin mutanen kirki wa usalli ala rasulihi muhammadin wa man kana bi suhbatihi muntafi'a kuma ya ainihin wato na roƙonsa ya salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma duk wani wanda ya amfana da zama da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wannan muqaddima ta shira mu da ake cewa husnul ibdal ko husnul ibtida ya fara da wani salon zance wanda yake da alaka da abin da ake magana akai nuna falalar masu tashi da darasi sallah malin yace wa ba'd wa ba'd al amma ba'du fa inna allaha faddala ba'd al adamiyina ala ba'd shi bayan haka mu sani Allah madaukakin sarki a cikin tsarin sa yana fifita wasu mutane akan wasu a wa hadha zahirun fil anbiya'i wal umam wannan abu ne a bayyane game da annabawa a cikin annabawa isu isu akwai da Allah ya ba su wani fifiko da bai ba wasu ba wala karfar dalla ba'dan nabiyina ala ba'd sannan kuma a cikin al'ummomi Allah ya fifita wata al'umma fiye da wata na ɗaya kenan wa ba'dal amakini ala ba'din haka nan wasu garuruwa ko wasu wurare Allah ya fifita su akan wasu wuraren kalbiladi ma'al harami kaman sauran garuruwa in ka kwatanta su da makka da madina kaga Allah ya fifita garin makka da madina akan sauran garuruwa wa ba'da shuhuri haka nan Allah yana fifita wasu watanni ala ba'din akan wasu ka ramadana wa dhilhijja kaman watannin ramadan da watan dhilhijja kaga Allah ya fifita su suma akan sauran watanni wa ba'da ashara asharati asharati ala ba'd Allah ya fifita wasu kwanaki goma na watanni akan wasu kal ashri al awwali min dhilhijja kamar yadda ya fifita kwanaki goma na farkon dhilhijja wa min al muharrami da kwanaki goma na farkon muharram wal ashri al akhiri da kuma kwanaki goma na ƙarshe min ramadana na watan ramadana waɗannan abubuwa duka sananne ne cewa Allah ya fifita su akan sauran akan ire-irensu wa ba'dal ayyami ala ba'din kuma Allah yana fifita wani wuni akan wani wunin mai arafa kamar da Allah fifita ranar arafa tara ga watan zulhijja wa yawmai al-eid da rana guda biyu na idi karama da babbar sallah wa ba'da sa'ati ala ba'din Allah yakan fifita wani lokaci akan wani ka waƙafi salatul fajr kamar lokacin sallar asubahi wal asri lokacin sallar la'asar wa nisfil layli da tsakiyar dare wa waqti sahari da lokacin abin nan asubahi kafin asubahi din nan lokacin da ake farkawa kafin sallah yace illa anna jami'al awqatil mufaddala yashtariku fi huduriha al khalq yace to duk waɗannan lokutan da aka fifita suna da wani abu da ya haɗa su wuri guda shi ne dukkanin halittu mutane gaba ɗaya suna iya riskarsu sanda za a yi ranar juma'a kowa yana jinta yana ganinta idai da ranshi da lafiyarsa ramadana kowa na kallon yaushe ne haka kowane lokaci da aka ambata siwa sa'atin laili amma banda lokacin dare dare na ƙarshen dare lokacin ibada yana da fifiko ba kowa ke iya halartar shi ba yayin da kowa ke zuwa juma'a amma waɗanda suke yin sallar dare kaɗan ne shi abin da yake nufi shi a cikin lokutan ya fi kowanne wato dare ya fi kowanne wahalar riska wataƙila za ka iya shekara ba ka yi misin ɗin juma'a ba amma kuma za a wannan shekara kwata-kwata hala kuma ba ka taɓa tashi da daddare awa ɗaya ka ibada ba kaga akwai bambanci ko idan ramadana ya zo kowa yana azumi ma ba kowa yake sallar dare ba idan lokacin kwanaki goman farkon zulhijja suka zo kowa yana iya yin wata ibada cikinsu da rana amma da daddarafa ya ce fa'innahu kad khussa biha afradun yura'unaha su lokutan cikin dare kamar yadda lokaci yake keɓantacce kawo kuma waɗanda suke iya kiyaye shi su ma keɓantattu ne ƙad hussa biha afradun an keɓance wasu mutane yura'una wanda suke iya kiyaye wannan lokacin wa jumhurul khala'iqi ɗaukacin mutane niyamun gafiluna sanda waɗancan ɗaiɗaikun suke kulawa da daren mafiyan mutane suna tabbaci sun gafala musamman mai ake cin kasuwa ba thumma yatafawatu qawamul layli fi maqadir ta'abbud kuma su kansu masu tashi din da daddare su ma suna da zarceceniya tsakanin su wajen yawan wajen miqdarin ibada da suke yi wa fi maqadiri ma yanaluna min shirbil mu'amalati da kuma wato irin abin da za su samu na lada ya bambanta wa zauƙi halawatil munajati abinda za su samu na daɗin ganawa da Allah ya bambanta wal unsi bil makhdumi da kuma wato samun shiga a wurin Allah da suke wa hidima ya bambanta ya bambanta mala yace wa inni ahbabtu an ajma'a fi fadli al-layli wa ahwali quwamihi kitaban yace saboda haka ne nayi fatan in hada wani dan littafi wanda zan magana akan falalan tashin dare da yanayin masu tashi da darsu ibada wa qad sammaituhu wa qad qassamtuhu sab'atan wa 20 baban na raba shi zuwa babi 27 wallahu almuwaffiq wa huwa almurshid Allah shike bada dace kuma shike shiryatawa ga babukan da ya ambata na farko fil amri bi qiyamil layl zai kawo babi da zai magana akan umarnin da shari'a ta yi akan a tashi ayi ibada da daddare na biyu fi fadli qiyamil layl falalashi wa madhi quwamihi da yaba ma masu tashi su ibada da dare wal mubahati bihim da yadda ake alfahari da su a cikin addinin musulunci wa dhikri thawabihim da ambatan ladan su na uku fi anna layla sa'atan fi anna fil layli sa'atan yujabu biha du'a za a ambaci cewa akwai wani lokaci na musamman a cikin dare wanda ake amsa addu'a sai na hudu fi dhikri ma yasna'u man arada qiyamal layl menene abin da ya kamata mutum yayi idan yana da nufin yin sallah da daddare na biyar fi fadli ihya'i ma bainal isha'aini falalan yin ibada tsakanin magariba da isha ce da an yi magariba idan ka san ba za ka tashi da dare ba ka tsaya ka yi abin da za ka iya har lokacin isha yayi lokacin isha yi sai ka tafi kai bacci sai kuma na gaba na ainihin shida fi fadli ta'khiril isha falalan jinkirta sallar isha har zuwa sulusun lailin akhir na bakwai fi fadle arba raka'atin ba'da al-isha falalan yin raka'o'i guda hudu bayan sallar isha na takwas fi fadli man sallal isha'a wal fajra fi sa fi jama'atin falalan wanda zai sallar isha ya salla asubahi a cikin sallar jama'a wanda muka ce shine alternative da mutum zai yi amfani da shi ba zai kiyamul layl ba ya dinga sallar isha da asubahi a jam'i na tara fi ma ya ƙuluhu maninta baha min naumihi ƙabla salatin lai addu'a da ya kamata ka yi da zaren kafarka cikin dare na goma fi iƙazi ahadi zaujenin akhar cikin mustahabbancin mijiyata da matarsa ko mace ta tada mijinta don su ibada na sha ɗaya fi zikiri man nubbiha fi naumihi liƙiyamin lai ambatan wasu bayan Allah wanda mala'iku ke zuwa su tashe su sai mutum yana bacci ko sai ji ana tashe shi ko mala'ika ne ko wani aljani ne shi dai an tashe shi bai san waye na goma sha uku fi zikirin man kana ya ƙomu sulusan layi an batan wasu mutane waɗanda suke yin ibada ɗaya bisa uku dare akwai kuma fi zikiri kiyami rasulillah fi zikiri fi fadli nisfin lailil akhiri wa man kana ya ƙomu da falalan rabin ƙarshen dare ƙarshen dare da ranar ya raba da bayani akan wasu masu tashi wannan lokacin na goma sha hudu fi zikiri kiyami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil ambatan irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ibada cikin dare na sha biyar fi zikirin nuzuli ila sama'i dunya ambatan saukowa saukowa Allah kenan zuwa sama ta ƙasa shine inda muka ce akwai tawili da ya a wajen fi zikiri sahai kuma kana yaqumu as-sahar shine can ƙarshen dare kenan sai fi zikiri man kana ya ƙumu kullum laili da bayani akan wanda suke ibada duka dare ba sulusi ba ba nisifi ba duka sai na goma sha takwas fi zikiri man kana ya ƙumu laila bi ayatin halastin mutum ya ta maimaita aya guda ɗaya tsawon dare duka sallar shi ya ta maimaita aya guda ɗaya sai na goma sha tara fi tsawabi bi miƙidarin ƙira'ati bin laili bayani akan cewa gwargwadon yawan tilawar mutum cikin dare gwargwadon ladansa sai al-ishrun fi dhikri man kana yaqumu bi qiyamihi ummari dari ambatan wanda yake sallar dare idan yana yi aljanu a cikin gidan shi su dinga bin shi sallah shin sune ummaru dari aljanu ko kuma wani yayi tafiya ya saba sallar dare yayi tafiya ranan baya nan sai aji sai aji murya ana ta ana ta ibada zai kawo wannan labarai ire-iren su na wasu salihan bayi da haka ya faru da su wanda aljunu ke ke bin su sallah a aji suna amin in ana addu'a ko ran da baya nan aji alaman muryar su suna sallah ko suna complain cewa yau limamin mu baya duk akwai alhadi wal ishirun shi ne ya ce fi zikiri thawabi a manya da uli ikhwani hibin laili ambatan ladan mutumin da yake yi wa ‘yan uwansa addu'a cikin dare an zahar ligaibi kenan sai kuma fi zikiri manna wa ƙiyamar laili fagala batu a inahu ina hukuncin wanda ya kwanta da shirin ibada sai bacci ya rinjaye shi sai kuma a salisu wal ishirun shirin da uku fi zikiri man galabahun naumu huwa yusalli an yana ma wanda ya zai fara ibada sai bacci ya ci ƙarfinsa abin da ya fi dacewa sai ya nemi ya kwanta rabi'u wal 20 fi zikiri ma yasna'u man fatahu wurduhu min al-layl wanda wani dalili yasa ya manta ko kuma yayi bacci ko rashin lafiya ko gajiya ko halin tafiya ko wani uzuri yasa bai yi sallar da ya saba cikin dare ba sai ya rama ta da rana washe gani sai kuma alhamis wal ishirun fi zammi man la yaqumu al-laila yin Allah wadare da wanda yake bacci baya sallah da daddare na 26 fi nahyi man kana yaqumu al-laila thumma taraka zalika yin tankiya ga wanda da yana yi daga baya kuma sai ya daina sai kuma babi na ƙarshe fi dhikri ma yamna'u min qiyamil layl menene ke hana mutane tashi da daddare wasu dalilai ne ke hana mutane duk wannan lagwada da aka ambata sai mutane su tabbaci ne ke sa haka kaji bayani game da wannan muqaddima ta al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi zaka ji littafin ya ƙara shiga ranka ko kana so ka ji za a kwashe na san musamman wurin labarin aljanin nan tunda an ce akwai aljanu yanzu masu rukuya za su ga sun samu point kenan Allah ya kyauta to sai mu je inda yake cewa al-babul awwalu fil amri bi qiyamil layli قال أخبرنا يحيى بن علي آه يحيى ابن ثابت بن بندار قال أخبرني أبي قال أخبرنا أبو بكر البرقاني قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا ابن ناجية قال أخبرنا ابن زنجوية قال أخبرنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه tsaraƙahu sai na ali ya ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ƙwanƙwasa masa ƙofa wa fatimata lailan ya taho anguwar su dama cikin gidan manzon Allah ne ko a ce sa san su ko bangaren su ya zo cikin dare ya ƙwanƙwasa musu ƙofa sai da suka suka amsa faqala sai ya ce musu ala tusalluna waya kuke tabbaci ba za ku tashi ku sallah ba yanzu wannan siriki ne ya ya je kofar gidansa yakinsa ko anguwarsa ya mushi wannan tambihin kamar yadda ka kira su cikin dare me kuke yi ne su ce wallahi baba muna bacci ne ha kuke bacci ba ku sallah to Allah ya shirye ku tashi ku sallah ka musu nasiha cikin saukin lafuzza wannan yana cikin Bukhari da Muslim kamar yadda aka sani Imam Bukhari ya ruwaito shi haka nan Muslim قال أخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال أخبرنا المبارك بن عبد الجبار قال أخبرنا محمد ابن علي ابن الفتي قال أخبرنا ابن أخي ميمي قال أخبرنا ابن صفوان قال أخبرنا أبو بكر القرشي قال أخبرنا شجاع ابن مخلد قال حدثنا هشيم قال, قال, قال أخبرنا أبو عامر المزني قال حدثني الحسن يتي حسن البصري كنا يا باني لا باري تندك أقولنا إسنادين وندي كمرسل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن البصري تابي yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu min al-layl ku dinga sallah cikin dare sallu arba'an ku dinga yin raka'a hudu walau sallu walau raka'ataini ku dinga yi koda kwaya biyu gal ma min ahli baitin tu'rafu lahum salatun bil layli illa nada munadi ya ahlal baiti qumu li salatikum yace babu wani gida da aka san suna da dabi'a ko al'ada yin sallah da daddare face idan daren yayi sai wani mala'ika ya zo yana ce musu ku tashi ku tashi ku tashi za su ga kawai lokacin da yi suna tashi saboda akwai mala'iku da ke kokarin wato encouraging din su cewa su gaba da ibada wannan riwaya tana cikin littafin wato at-tahajjud wa qiyamul layl na ibnu abid dunya da Muhammad ibn Nasr al-Marwazi shi ma ya ruwaito ta sai dai isnadin wato abin nan ne mursali kamar yadda muka gani wa da sana wa akhbarana Muhammad ibn Nasr قال أنبانا الحسن ابن أحمد ابن البناء قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن محمد القطيعي قال أخبرنا إسماعيل بن علي قال أخبرنا محمد بن الفضل ابن سلمة قال حدثنا سنيد ابن داود قال حدثنا عباد بن عباد المحلبي عن عبد الله بن هلال توريك وانا عبد الله بن هلال أقوي إشكالية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزل الله يتي ما زال جبريل يوسيني بقيام الليل mala'ika jibrilu bai gushe ba yana ta yi mini wasiya yana nuna mini muhimmanci da jan hankali na akan cewa in dage da kiyamun laili hatta zanantu anna khiyara ummati lan yanamu hasai na fara tunanin to diyar da aka yi dai mutanen kirki a cikin wani al'umma ta ba za su dinga samun damar yin bacci cikin dare ba wannan isnadi ne ba'ifi saboda abdullahi dan hilal din can malamai sun raunata shi kaman al'azdi ya kasance yakan yi riwaya daga wani mutum ne zuwa ga Sa'id ibn Jubair kaga nan kuma sai ce zuwa ga Sa'id saboda haka mai rauni ne kuma akwai inqita'i qala akhbarana Abdul Wahhab qala akhbarana al-Mubarak ibn Abdul Jabbar qala haddathana Muhammad ibn Ali ibn al-Fati qala akhbarana ibn Akhimini qala akhbarana ibn Sufwan qala haddathana Abu Bakr al-Qurashi qala haddathani Ya'qub ibn Ubayd qala akhbarana Yazid ibn Harun qala أخبرنا محمد ابن إسحاق مسيرة دمغازي وانديك مدلس أنا عبد الرحمن بن الحارث أن إياس ابن معاوية المزني إياس ابن معاوية تابعين سورة كون إسنادة أكوي إلا بيو أكنسا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله يتي لا يقوم لا بد من صلاة الليل دولة نفقوا يدنغ صلى الدري ولو حلب ناقة ولو حلب شاتن ko da iya tsawon lokacin da za a ɗauka wajen tatsan nonon akuya ko raƙumar iya lokacin da za a ɗauka tatsan nono halba shatin au halba naƙatin ɗan ƙanƙanin lokaci wanda za a amfani da shi daidai abin da za a iya tatsan nono ko na raƙuma ko na akuya na fata mun gane gashi nan wato ya ce walau kana waƙatu salati waƙatan yasiran ƙaddara ma tuhlabun naƙatu au shatu kamar ibn hajar ya fassara wannan isnadi mun ji matsalar shi shine cewa akwai an ana ta mudallisi da kuma cewa mursali ibn abidun ya ruwaito shi da alqadi wa kai a cikin akhbarul qudat da abu nu'aymin a cikin ma'rifatus sahaba قال أخبرنا قال أبو بكر القرشي حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا حاشم بن القاسم قال أخبرنا بكر بن خنيس أم محمد القرشي شما أساء علامة أكنش أن ربيعة بن يزيد أن أبي إدريس الخولاني أن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال يتي عليك النبي يتي عليكم بقيام الليل إنا هورونك دسلا تكندري فإنه دأب الصالحين قبلكم shine al'ada da aka san mutanen kirki gabaninku wa inna qiyamal layli qurbatun ila Allah kuma hanya ce ta samun kusanci zuwa ga Allah wa manhatun anil ithmi kuma wani abu ne dake hana mutun saban Allah mutun yana qiyamul layli yakan hana shi saban Allah wa takfirul lisayyiati kuma yakan sa akan kare maka zanubanka wa matradatul lidda'i anil jasadi kuma yakan kore maka cututtuka daga jikinka wannan ma yana cikin tafin ibnu abid dunya at-tahajjud wa qiyamul layl haka nan tirmizi ma ya rawaito shi a cikin littafin sa al-jami da riwaya take muktasara al-imam tirmizi da ya kawo shi shi da kansa sai yake cewa hadha hadithun gharib hadisi ne mai rauni saboda mene yace la yasihu min qibali isnadihi bai inganta ba saboda me yace samitu muhammadan ibnu isma'il malam bukhari kenan ko ya kudu cewa muhammadul qurashi wannan muhammadul qurashi da nace ku samu shi alama huwa muhammad ibnu sa'id ash-shami wa ibnu abi qais wa muhammad ibn hassan wani mutum maturuki da yake canza suna kala daban-daban da ake misali da shi a musalahu din nan ku tuna shine wannan saboda isnadi ne mai rauni kwarai sai dai kuma akwai gajeriyar riwaya wadda take nuna iyamu laili da'abu salihina wanda ibnu hibbana ya inganta ta da shi da albagawi a cikin sharhu sunna hakanan abin nan iraki a cikin takhrijul ihya a cikin almuguni alhamdul asfari fil asfari zaka ga da abin da aka ambata din tabbatattu ne sai dai isnadin ne yake ta baba game da shi qala al-qurashi haddathana ahmad ibn jamil قال أخبرنا ابن المبارك قال أنبانا عوف عن زرارة ابن عوفا قال قال عبد الله بن سلام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام يا كومتاني كدنغا يا سلما كدنغا يا أمنشي تكنكانونكو وأطعموا الطعام كدنغا تشيد أبنشي وصلوا الأرحام كدنغا سادة زمنتا وصلوا بالليل والناس نيام كدنغا صلى تكندري سند متاني كي بچي nabi ce tadkhulul jannata bi salam in kuna haka za ku shiga aljanna salin alim wannan ayyukan ya da aminci ciyar da abinci sada zumunta sallar dare ayyukan za su ga aljanna cikin sauki in kayi su wannan yana cikin littafin at-tahajjud wa qiyamul layl na ibnu abi dunya da musamman na ibnu abi shayba da musnadul imam ahmad ibnu hanbal da sunan darimi da sunan tirmidhi da ibnu majah da hakim da sauransu isnadin shi tabbatacce a a al-imamu muslim ya oke musu bai fitar da shi ba ko sai dai akwai magana ne game da sama sama din zurara ibn abdul zurara din can ibn aufa daga abdullahi dan salam wasu malamai suna da tawa ba akan cewa ya ji hadisi daga gare shi amma dai abu ne da yake tabbatacce wasu malamai sun tabbatar da haka to babi na farko kenan sai ce albabu thani في فضل قيام الليل ومضه قوامه والمباهات بهم وذكر ثوابه أنبتن فللر تاشي أي إبادة ددري da yabawa masu wannan irin ibada da yadda ake ganin sa a matsayin abin alfahari da kuma ambatan ladan da Allah ya tanadar musu sai fara da ambatan wasu bangarori na ayoyin alkur'ani fadan Allah wal mustaghfirina bil as bil ashari as-sabirina was-sadiqina والمنفقين والمستغفرين بالاسحار cikin Ali Imran ko masu neman gafara Allah a ƙarshen dare kafin asubahi da kuma faɗin Allah ta tajafa junubuhum anil mabaji jikinsu yana nesa da makwanci da faɗin Allah wallazina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama wanda suke kwana gaba ga Allah ubangijinsu suna ta sujuda suna tsaye suna karatu cikin Furqan amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman cikin zumar kenan wa qala kuma Allah yace yatluna ayati llahi ana al-layli suna masu karanta ayin Allah cikin dare wannan da yayi muqaddima da sune waɗannan ayoyi sai yace akhbarana yahya ibn thabit ibn bundar qala akhbarana abi qala akhbarana abubakar ahmad ibn muhammad al-barqani qala akhbarana ahmad ibn ibrahim al-isma'ili قال أخبرنا إبراهيم بن يوسف الرازي قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن عن معمر بن راشد كان الصنعاني عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر يكتشوا رأيت في النوم كأن ملكين أخذني yace wata ranar mafarki sai naga kaman wasu mala'iku guda biyu sun zo sun kama ni an yi tashin alkiyama sai suka zo suka kama ni fa zahaba bi ilan nari sai suka tafi da ni gidan wuta jahannama fa idha hiya matawiyatun ka tayyil bi'ri sai na ganta an na daidaye ta kamar da ake na daidaye igiyar rijiya irin wanta ake nadewa a bakin rijiya din fa idza laha qarnani ka qarnayil bi'ri kuma naga tana da kaho guda biyu kamar yadda ake kafa sanda a bakin rijiya mai gwafa sai a daura ai crossing wani ice kuma akai haka shi ake juyawa kamar da inji haka wajen daukar ruwa yace fa idza fiha nasun qad araftuhu kuma naga wasu mutane a cikin wutan ma na gane su na san su a duniya da yi wasu ne cikin munafukai ko wasu cikin kafiran makka sai ya ce faja'altu aqulu sai ina ta adda ina cewa a'udhu billahi minan nari a'udhu billahi minan nari ina ta wannan adda falaqiyahuma malakun akhar sai wani mala'ika na uku sai ya gamu da waɗannan biyu da suka kamo ni fa qala li sai ya ce mini lan tura ai wato bazaka bazaka tabi ba baza a baza a tabar da kai ba fa qasastuha ala hafsa da gari ya waye sai na baiwa antina hafsa labarin cewa kinji kinji kinji abin da gari a mafarki fa qassataha hafsatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai hafsa ta ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da kanina ya gani a mafarki ya manzo Allah fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni'mar rajulu abdullahi law kana yusalli min al-layl shi ma dalla da abdullahi ai mutum ne na kwarai ina ma da a ce yana sallar dare kuma a cikin cikakken riwayar sai wannan mala'ikan ya ce an ce ku sake shi ba za a kai shi wuta ba saboda yana sallar dare akwai akwai akwai rewa ta da wannan ya ce an ce ku sake shi yana sallar dare to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gaya mai sai kicewa to madalla da abdullahi mutumin kirki ne ga san addini ga kokari ga hankali ga biyayya iyaye duk abin da ya kamata yana yi ina ma da zai kara akan waɗannan ayyukan nashi da kiyamul lillahi abin da ya rage shi kawai kenan daga nan kuma sai kama kiyamu laili gadan-gadan qala salimun fa kana abdullahi la yanamu min al-layli illa qalila kaji magana salimun ce to daga nan fa sai ya kama aiki gadan-gadan baya bacci cikin dare sai dan kadan wannan riwaya kamar da aka sani tana cikin bukhari imamu bukhari ya fi ta wurare daban-daban haka na imam muslim ya ruwaito ta qala akhbarana abu mansurin عبد الرحمن بن محمد قال أخبرنا أبو بكر ابن ثابت قال حدثنا أبو الحسين ابن علي أبو يعلى الغزال قال أخبرنا عمر بن أحمد الوائد قال أخبرنا البغوي قال أخبرنا إبراهيم الترجماني قال حدثنا سعد بن سعيد wannan sai kame alama irin salihai dinnan ne masu gafla annahshal alqurashi عن الضحاك daga nashal ibn sa'id al-qurashi an ad-dhahak wato ibn muzahim kenan al-hilali an ibn abbas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace ashrafu ummati hamalatul qur'an wa ashabul layl masu daraja a cikin al'ummata sharifai a cikin al'ummata inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sune mahaddata al-qur'ani al-rammomi gwanaye gwanaye da gangaren-gangaren da sauransu waɗannan to suna da daraja a cikin al'ummata mutane ne na musamman sharifai ne wa ashabul laili da ma'abuta ibada da daddare raga alarmumi kowa ya san su aiko amma su ma'abuta ibada ba a sanin su shi allah shi ya san su waye su wannan riwaya tana da matsala ta fuskar isnadinta amma ma'anatin kyauci al'imamu alhafidul khatibul bagdadi ya rututa a cikin tarihu bagdad haka na ibn abid duniya haka al-tabarani abul qasim a cikin al-mujamul kabir haka ibn adiyil al-jurjani a cikin al-kamil haka ismaili a mu'ujaminsa haka a cikin tarihu jurjan na as-sahami da sauran wurare waɗanda ba wannan ba kamar yadda muka ambata isnadin mai rauni ne kwarai ko kace ma na ƙarya ne saboda wancan sa'ad ibn sa'id ya kasance mutum ne wanda yana da ƙaddakhalatu gaflatu salihi rashin kan gado na mutanen kirki ya shige shi malama hadisi suna taka tsantsan game da salihan bayi masu kirki masu ibada amma wanda ba su da idan su ba abu ɗaya yake ba kowa na iya zuwa ya gaya musu duk shirman da ya ga dama kawai su karba suna ganin yadda suke da kirki Allah kawai suke nufi to kowa ma haka yake suna kyautawa kowa zato to a ruwaya ba a haka ba a kyautar da zato sai an sai an tabbatar ko mun gane ka san har yanzu akwai irin wannan yanayi mutum yana da kirki sai ya dauka kowa ma duk mutanen kirki ne sai ya ta cutar shi Allah ya kyauta to baya ga shi ga nahshal nahshal shi ma maturuki ne wasu malamai ma sun karyata shi sannan da haq ibn muzahim bai game da ibn abbas bai game da shi ba akwai in kaza da kaga matsaloli sun yi ma isnadin yawa da haka shekul albani ya fitar da shi a cikin al-da'ifa a lamba hadisi na 2400 da lamba 16 wallahu ala qala akhbarana abdul awwal ibn isa qala hadathana al-fudayl ibn yahya qala akhbarana abdurrahman ibn abi shurayh qala hadathana hamid ibn muhammad qala akhbarana ja'far ibn nasr qala hadathana muhammad ibn humayd ar-razi to ga wani shine matsala muhammad ibn humayd ar-razi abul rafa zamu ji magana akan shi قال حدثنا زفر ابن سليمان قال أم محمد بن عيينة عن أبي حازم عن سال بن سار قال جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد سيدنا جبريل عليه السلام أكت يازو قم مايكي صلى الله عليه وسلم يتمش يا من زن الله اعلم كسني أن شرف المؤمن قيامه بالليل درجة مؤمني تنا تكن تاشن شدد الدرني إبادة مؤمني بايا سامن درجة sai yana tashi yana ibada wa izzuhu istighna'uhu anin nasi abinda ke samun mishi kuma mutunci ya zama wato ana ganin darajarsa a cikin mutane shine ya zama ya wadatu daga abin hannun mutane bai roƙonsu bai sa ido a abin da ke hannunsu wannan shi kanshi ibn al-jawzi ya fitar da shi a cikin mawdu'at littafin shi mawdu'at haka aiki ya lalace kenan ko haka at-tabarani a cikin al-mujam al-awsat haka abu nu'aym al-asfahani a cikin littafin hilyatul awliya da baihaqi cikin shu'abul iman da khatibu a tarihin sa da wasu malamai da yawa da yawa da yawa matsala isnadin shine wancan muhammad ibn humayd da da ake da matsala sosai a kansa eh bayi da bayi da inganci da haka shi da kanshi ibn jawzi da ya zo a cikin littafin al-mawdu'at sai yake cewa hadha hadithun la yasihu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa inna muhammad ibn humayd kad kadzabahu abu zur'a wa ibn wara yace wannan hadisi bai inganta ba saboda muhammad ibn humayd malamai sun kareta shi kamar abu zur'a kamar muhammad ibn muslim ibn wara kuma yace wa qala ibn hibbana tafarrada an thiqati bil maqlubat yana kawo hadisai jirkitattu daga amintattu ibn adi yake cewa wa zafir ibn sulaiman nace zufar zafir ko la yutaba ala ammati ma yarwi saboda ka wannan isnadi ne mai rauni kware da kaiski kusan kace shi ma na ƙarya ne qala akhbarana ibn al-husaini qala hadathana ibn ibn al-mudhhibi qala akhbarana ahmad ibn ja'far qala akhbarana abdullahi ibn ahmad qala hadathani abi قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عبد الله دان gidan Ahmad dan Hanbali ne daga baban shi Ahmad dan Hanbali قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم ابن ابي النجود عاصم mai qira'a an abi wa'il an mu'ad ibn jabal قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ce wa mu'ad dan jabal ala adulluka ala abwabil khair bana nuna maka kofofin alkhairi ba as-sawmu junna azmi garkuwa ne wasu sadaka tuttufi'ul khati'a sadaka tana kashe duk wani kuskure kamar a bulbula ma wuta ruwa wa salatul rajuli fi jawfil layli da kuma mutum ya dinga tashi tsakar dare yana sallah waɗannan duka suna cikin abwabul khairi din sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya min qurrati a'yunin jaza'an ma kufiya lahum min kwata ayin da zame ma kanu ya'malun yace hatta balaga ya'maluna a cikin suratul sajda ko wannan wannan shi bayi da matsala wannan tabbatacce ne yana cikin tafsirin Abdurrazzaq as-Sanani da kuma Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da Sunan at-Tirmidhi da al-Kubra ta Nasa'i da Ibn Majah hadisi ne sahihi ba matsala akan shi قال أخبرنا عبد الوهاب ابن المبارك الحافظ قال حدثنا عبد المبارك المبارك بن عبد الجبار قال أخبرنا أبو طالب العشاري قال أخبرنا ابن أبي ميمي قال أخبرنا ابن صفوان قال أخبرنا أبو بكر القرشي قال حدثنا سويد قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة إذن الله يحدى mutanen farko da na ƙarshe kamar yadda yake cewa jama'ana kuwal awwali za a hada na farko tun na zamanin Adamu alaihi salam da na ƙarshen duniya kowa a hada su a wuri guda yawmal qiyamati nada munadin wani mai shela zai tashi yayi shela li yaqumid ladhina kanat tatajafa junubuhum anil madaji a ce duk wanda ya san yana yin sallah da daddare ya bar makwancin shi to ya miƙe tsaye fayaqumuna sai su miƙe sai su ware wa hum qalilun sai a gansu ɗan hikin nan thumma yuhasabu sa'irun nas sannan sai a sauran mutane hisabi su ba za musu hisabi ba sai a basu su wuce wannan hadisi yana cikin tahajjud da qiyamul layl da littafin al-ahwal na ibnu abi dunya da kuma musnad ishaq ibn rawiya da makamantansu da mujalasa ta addinawari duk sun ruwaito shi da makamantansu hadisi ne wanda yake mu'tabar eh duk da yake a cikin sa akwai 'yan matsaloli amma dai mu'tabari ne abinda ake faɗa na raunin sharuɗan haushab cewa ba a sa hadisin shi kai tsaye magana ce mai zurfi da tattaunawa mai tsayi tsakanin malaman hadisi da zai a yi ta nan akwai wata riwaya kwatankwacin wannan ta wata kissa ta abin nan wato kisa'i mai kira kisa abin nan abin nan kai hamza ibn habibun zayyat hamza mai kira'a hamza mai mai ko tana nan a cikin sura lamin nubala a tarihinsa yadda yake ita ma isnadinta yana da illa amma insha Allah zamu zamu zamu mun je karshe da abin da nema isharar zuwa gare ta wanda shi ma ya ya bada labarin mafarkinsa da yayi an yi tashin alkiyama wanda ya shafi falalan masu karatun alkur'ani yana da tsawo kwarai mafarkin qala akhbarana muhammad ibn umar al al-armawi قال حدثنا محمد ابن علي بن المهدي ابن الموتدي قال حدثنا محمد ابن الحسين السلمي قال أخبرنا أبو محمد قال حدثنا عيسى بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن خبيك قال حدثني يوسف بن أسباط قال حدثني أبي قال يتي دخلت مسجد الكوفة ناشق مسلاة كوفة إنجي شي أسباط ابن واسل كنا الشيباني wani mawaki cikin mawaka wanda ya zamani da sarki su yazi da ɗan walid al'umawi ya kuma riske abu ja'far mansur ma halifa na banu umayya ana tuhumar shi da aƙida ana banu abbas afwan ana tuhumar shi da aƙida ƙadariyanci to shi ne ce na shiga masallacin kufa fa'iza ana bishabin yunaji rabba sai ga wani matashi yana ganawa da ubangijinsa wa huwa ya ƙulu fi sujudihi na ji shi a cikin sujudarsa yana cewa saje da wazahi muta'affiran fi turabi li khaliqi wa haqq wa huqqa ne wannan wa huqqa lahu yace fuskata ta yi sujuda ta turbuna ta turbuna a cikin ƙasa dan mahalicci na kuma fuskan nan ya cancanta tai haka in kuma aka ce wa haqqa lahu Allah ya cancanci ai mai haka fa qumtu ilayhi sai na tsaya kusa da shi na kalle shi faiza huwa aliyu ibn al-husaini sai naga aliyu dan husaini zainul abidi na kira dama ana mashi take da cewa wato zainul abidina kaman kace sardaunan masu bauta Allah ko na abu makamanta ya rasu shiga ta 94 babban malami ne cikin ahlul baiti mai falala kwarai da gaske Allah ya gafarta mishi falamman fajara al-fajr da gari ya waye asubahi tayi na hattu ilaihi sai na tashi na je wurin da yake fa qultu yabna rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce mishi kai jika manzon Allah to azribu nafsak kana wahal da kanka kana ba kanka wahala wa qad faddalaka Allah bima faddalaka Allah ya fifita ka kai dangin manzon Allah ne kaza kaza jikan Fatima ne jikan Aliyu ne yasa zaka zo kana ta ba kanka wahala kana ta doguwar sallah kana ta kuka a cikin sallah da ya ji haka fa baka sai ya ƙara fashewa da kuka sun maƙala sannan ya ce haddasani ya amur bin usman an usama ta bin zaidin ya ce amur ɗan usman ya ba ni labari wato amur ɗan usman ɗan affan jigan sayidina ɗan gidan sayidina usman ya ba ni labari cewa an usama ta bin zaidin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce kullu ainin bakiyatin bakiyatun yawmal qiyamati duk wani ido da ka sani sai ya raina fata sai yayi kuka sai ya shiga taskura na alkiyama illa arba'a ayun sai ido hudu mutane kala hudu ne kawai ba su kwabara na alkiyama na farko ainun bakat min khashyatillah mutumin da anan duniya yakan tuna Allah ya ji tsoron Allah har ya kuka wannan alkiyama ba zai kuka ba wa ainun qufiat fi sabilillahi da mutumin da aka cake idansa a wurin jihadi ya tsiyaye don Allah wa ainun guddat an maharimin lahi da mutumin da ya rintse idansa daga ganin haramun a duniya wa ainun batat sahiratan sajidatan da kuma idan da ya kwana a bai bacci ba yana ta ibada a cikin sujuda da sauransu wannan ba za su ainihin wato a yi kuka ba ranar alkiyama ya ce almala'ikatu ta kulu mala'iku za su dinga cewa mala'iku za su dinga cewa unduru ila abdi ko almala'ikatu ya ibahin lahu bihil mala'ikata wa ya kulu Allah zai yi wa mala'iku alfahari zai goranta musu ya ce unduru ila abdi ku kalli bawana ruhuhu indi ruhinsa na wurina wajasaduhu fi da'ati jikinsa na ta da'a ga Allah wa qad tajafa badanuhu anil madaji ya cire ya nesanta jikinsa daga makwanci ya du'uni khaufan min azabi yana ta kira na yana roƙona dan tsoron azabata wa tama'an fi rahmati yana ta sa ran samun rahmata Allah ya ce ashhidu ushhaduni haka ne kuwa ishhadu ishhadu anni kada gafartu lahu ina kafa ku shaida cewa na gafarta mishi wannan riwayar ta tabbata saboda tana da shawahidu daban-daban da malamai suka sama mata a ha Sheikhul Albani a cikin As-Sahiha lamba hadisi na 2673 ya inganta ta da aka riwaya ce ingantacciya insha Allah الله يسامو داجي قال اخبرنا ابن الحسين قال اخبرنا ابن ابن المذهبي قال حدثنا احمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال اخبرنا علي بن عبد الله حدثنا هشيم قال مجالد سياسه علامه اخبرنا قال مجالد اخبرنا عن ابي الوداك عن أبي سيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدحق الله إليهم mutane uku Allah zai musu dariya Allah yana musu dariya dariyar jin dadi ar-rajulu yaqumu min al-layl mutum mai sallar dare wal qawmu idha saffu lis-salati da mutane idan sun kafa sahu don sallah wal qawmu idha saffu lil-qitali da mutane da ke kafa sahu don ainihin a jihadi wannan yana cikin musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal kamar da za a gani daga isnadin da kuma musnad ibn Abi Shayba da sunan sunan sunan ibn Majah da kuma ibn Abi Dunya a cikin Qiyamul Layli da Abdullahi dan gidan Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin As-Sunnah da Muhammad ibn Nasr al-Marwazi da kuma Al-Baihaqi cikin Asma' was Sifat duk dai ta hanyar mujalid wannan isnadi yana da matsala kamar yadda Al-Busiri yake fada a cikin Misbahuz Zujaja saboda mujalid ibn Sa'id وإن أخرج له مسلم في صحيحه سكتي فإنما روى له مقرونا لغيره مسلم yana riwaya ne ya gwama shi da wani amma shi kadai ba an san riwayarsa saboda ibnu adi yana cewa ammatu ma yarwihi ghairu mahfuz wannan shine matsalar isnad wa hadathana ahmad qala hadathana rawhun wa affan qala hadathana hammad ibn salama qala akhbarana ata ibn sa'ib عطاء بن سعيد اختلط بأخرى أم مر ابن الهمداني عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي يشي أجيب ربنا من رجلين الله ينام ماكي متاني قدابي رجل ثار في وطائه ولحافه من بين حية من بين حيه وآله إلى صلاته mutumin da ya tawaye ma alwuta shine abin rufa blanket ya tawaye wa blanket dinsa wa lihatihi da kuma wato abin shimfiɗinsa sannan ya ce min baini hayihi ya fita daga anguwarsu ko gidansu wa ahalihi ya bar iyalinsa ila salati ya je yana ta sallah cikin dare fa ya ƙulu rabbuna sai Allah Ubangiji ya ce a ya mala'ikati ya ku mala'ikuna unzuru ila abdi ku dubi bawana tsara min firashi wa wuta'ihi min baini hayyihi wa adihi ila salati ya yi tawaye ma abin kwanciyarsa da mayafinsa ya fita daga cikin iyalansa da ya fita daga angosu ya je yana sallah ragbatan fi ma indi wa shafaqatan min ma indi dan kwadayin abin da ke tare da ni inji Allah da kuma tsoron abin da ke tare da ni na azaba wa rajulun ghaza fi sabilillah da mutumin da ya je jihadi dan daga kalmar Allah fanhazam sai aka ci nasara akan su aka tarwatsa su fa'alim fa'alamu ma alaihi min al-firari sai san zunubin da ke kan shi in yayi in ya gudu a tawliyo mazhab wa malahu fi rujui ya san abin da zai samu na lada idan ya koma faraja gashi da yan wanshi sun gudu sai ya dawo wurin abokan gaban nan hatta uhuri qadamu a asuka zubar da jininsa fa yaqulu Allahu azza wa jalla li malaikati sai Allah ya ce wa mala'iku unzuru ila abdi raja'a ragabatan fi ma indi ya dawo ne dan kwadayin abin da zai samu na shahada a wurina wa rahabatan mimma indi ya dawo ne dan tsoron kar ya shiga azaba na guduwa ranan yaki yace hatta uhri qadamu ya dawo har aka zubar da jininsa wannan riwaya tana cikin musnad al-imami ahmad ibn hanbal da sunan abi dawuda da sunan sa'id ibn Usman ibn Sa'id al-Darimi a littafin shi mai suna An-Naqd 'ala al-Marrisi da Ibn Khuzaimah a cikin Kitab at-Tauhid da Ibn Hibban a cikin Sahih dinsa da Abu Nu'aym a cikin Hilatul Awliya da Baihaqi cikin Sunan al-Kabir zuwa ga Ahmad dan Salama da wannan isnadin sai dai Atha ibn Sa'id an san cewa ya samu ikhtilati kuma sami'a minhu Hammad ibn Salama qabla al-ikhtilat wa ba'dhum Ahmad dan Salama yana da gaske wanda suka ji hadisi a gunshi kafin ikhtilati da bayan ikhtilati saboda haka sai an tantance wanne ne ya ji ba wanne ne ba saboda haka wannan a a shine matsalar shi amma Sheikhul Albani ya inganta wannan riwaya saboda wani shahidi da take da shi a cikin littafin al-ilal na ad-Darqutni ya inganta ta a cikin sahih sunan Abi Dawuda da silsilar sahiha a lamba hadisi na 3400 da lamba 78 saboda haka hadisin ya kai labari insha Allah قال اخبرنا عبد الوهاب الحافظ قال حدثنا المبارك بن عبد بن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن علي قال اخبرنا محمد بن عبد الله قال اخبرنا ابن صفوان قال حدثنا ابو بكر القرشي قال حدثني محمد بن عثمان قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائده قال أخبرنا شيخ من أهل البصرة قالوا إبهامي نكو أن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زم الله يتي إن الله لا يباهي الملائكة بالعبد إذا نام وهو ساجد yace Allah zai yi alfahari ma mala'iku da wani bawa nashi wanda zai zo yana cikin sallah har yayi sujuda bacci ya dauke shi a cikin sujuda saboda tsayinta yaqulu unzuru ila abdi hadha nafsuhu indi wa jasaduhu fi da'ati ki ku kalli bawana ran shi ya dawo gare ni ya shiga cikin masu bacci waɗanda suka zama sun shiga cikin Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha daga sujuda ya wuce bacci yana ta da'a gare ni da jikinsa yana ta da'a gare ni da jikinsa kuma gashi ran ya taho wuri na wannan isnadi ne wanda yake ainihin wato yana da rauni amma wanda ya fitar da shi shine ibnu abid dunya a cikin kitabut tahajjud mai raunin shiga yana ana gani karara da yace akhbarana shaykhun min ahli al-basra wannan ibhami jahalatul rawi za ta sa a ki karban wannan ibhami da yayi a nan wajen ina ganin bari mu saurara an sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah sai mu tashi a lamba hadisi na 16 sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله